rahmatullahi barakatu na farko zan bada da wato istighfari uku eh astaghfirullah Allah na tuba astaghfirullah Allah na tuba astaghfirullah Allah na tuba dalilin gudawa da istighfari wato shi dokta malam mai gari ya amfani da wasu kalmomi wasu iri sai suka tsorita ni kattun daga farko a rusa min dan yan niyyata wata rusu ya yi an moto da yabo wanda ba siffata ba ce ban da wannan bankai wannan matsayin ba kwarai da gaske wani injiniya wani shek wani dakta duka banni dai almajiri shi a darakta malam nasiru ya san haka Allah ka yafe masa nima ka yafe mu Allah kar kama inda abin da ya ambata wanda ba haka yake ba na'am idan ba manta ba kamar yadda ambata a gurguje na makara ya riga ya faɗa cewar wannan daurar da za a yi ta iyaye mata Allah muku albarka Allah sa muku albarka Allah ƙara muku albarka, Allah ya sa yadda kuka haɗu kuka haɗa kayi domin ƙoƙarin ceto ‘yan uwanku mata, cikin abin da yake fama ake fama da shi a yau na lalacewar tarbiyya, Allah ya ba ku ‘ya'yayenku tarbiyya. Na'am, Ubangiji ya Allah ka cece mu ya haɗa mu da muka haɗu a nan, da iyaye mata da ku sanin dattawa iyaye, Allah ya haɗa mu a cikin aljanna baki ɗaya. Na'am, wannan tafi a gurguje dai idan na ambace shi zan iya kallon sa a mazanin wato daurin um fi mustama'il mutakamil wato daurin ummi fi mustama'al ko fi mustama'il mutakamil wato gudunmawar mata waran kokarin tarbiyyantar da al'umma cikakkiyar al'umma da ake da bukata a yau Allah ubangiji ka samu dace ya Allah na'am idan ba manta ba a gurgurta da cewa zan fara da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa a ita uwa yake faɗa mana yake cewa aljannatu ta hata a ƙadamin ummahat aljannatu ta hata a ƙadamin ummahat wato aljanna tana ƙarƙashin digadigen gun takawa irin na mata musamman uwa bi ma'ana sai uwa ta ɗaga kafa ɗa ya samu damar iya shiganta ba wani ɗa a duniya mace ko namiji da zai shiga aljanna ba tare da amincewar uwa ba haka manzon Allah ke nufi idan uwa ta aminta ka shiga ta sigar biyayya ta sigar bi saurare da da'a ubangiji sai ya sare maka aljanna wannan kenan shi yasa malamai suke cewa idan salahat al-ummu idan salahat al-ummu salaha al-mustama'u duk lokacin da uwa ta kyautata aka gyara uwa kyalanin maza mun bige bige a tasha mun bige a kasuwa mu sako mu tashi mu fada mu tsaya mu haukan tirela mu sauka a tafi Legas a je Enugu a buga gabar a buga yamma kyale ma'anan to amma in ka dauki uwa idan salahatul um duk lokacin da uwa ta gyaru salahatul mustamau dukkanin al'umma gyaruwa take al'umma takan gyaru ne sanadiyar uwa to da Allah iyayena mata ga tambaya wata ce uwa man hiya ummu ya taɓa zuwa ƙwaƙwalwarki ki gane cewa ce ce? Kin taɓa nazarin gano mene in na ce uwa ne ake nufi da shi? Iya abin da iyayena mata suka haddace suka iya na cewa ce ce uwa ta ce wata mata da aka mata aure nam ta samu ciki a gidan aure nam cikin ya kai wata tara nam aka kai ta ɗakin lebo nam aka ce ta fitar da faya nam faya ta fashe na'am ɗakan ya fito na'am ingozoma sun kama kayan na'am an fito da ɗana an yanke cibiya ina an bata hatta ba da nono an sha an gama labari ta zama uwa na ta haka ne labarin kuku to wannan ba uwa ba ce in dai wannan uwa ce to wannan ba ita ce uwa ba menene uwa a dishinarin addini a dishinari na tarbiyya malamai suke cewa al'ummu uwa ba wacce ta aihu bane ai akwai matan da ba su aihuwa kuma iyaye ne za a cire sa babu iyaye akwai mace ita kadai ta ba da tarbiyya a ƴaƴa an ban labari guda 120 ta aurar da hannunta ta aurar da su gidajen miji ba tare da ƴaƴan sun lalace ba ta ba su tarbiyya ta koya musu sana'a ta kai su gidajen miji an ji daɗin zama da su ƴaƴa 120 ta yi wa tarbiyya ta aurar da su ita gudunmuwarta a musulunci kenan kin yi sakace ba uwa bane akwai wacce ta haifi ‘ya'ya guda goma sha uku a cikinsu gaba ɗaya ba mutumin kirki duk ‘yan iska ne a bankasa a ce mata uwa ta aiko wani mai ‘ya'yan beraye manhiyar um wace ce uwa malamai suka cewa al'ummu yi madarsatul ula lihayatul umma uwa ita ce makarantar farko makaranta ta farko a rayuwar ɗan adam a duniya idan ba ki koyi tarbiyya ba kika zanna a gidan miji idan kin zanna a gidan miji ba ki iya zuwa makaranta ki koyi tarbiyya ba idan kika kuskure kika samu ƴaƴaye to ba ki zama uwa ba don ba ki rusa tarbiyyar su sake lalacewa kin ƙara wa duniya datti da barazana gwara ma ce Allah ya sa ba ta aihuwa da kin taimaka mana a cikin zaman rayuwa in ba ki aihu ba da ki zo duniya ki aifa mana yuyuyu gwara mu samu ɗaya ɗaya wanda zai dage da sallah kuma kafinta ne ki koya mana ɗaɗaya madacin alƙur'ani ne tela ne ki ba mu ɗaɗaya wanda zai zama jarumi wani ba da gudunmawa a aikin agaji a addinin musulunci irin su muke bukata kin aifa mana ɗa injiniya kin aifa mana ɗa manomi kin aifa mana ɗa makiyayi na'am amma masu addini Allah ka samu dace maniyar um wace ce uwa malamai suka cewa hiya sami'atul ajyal uwa ita ce take kera ta saita zamani uwa ita ce mata da ta haifi da ta kera zamani menene kera zamani duk wacce ta haifo da a duniya ta samar da wani abu da ake ce masa zamani wannan dan ko yar duk lokacin da ta bata gudunmawar tarbiyya wannan yaron ya zama a zamaninsa zai zama abin alfahari a cikin al'umma zai zama abin alfahari abin koyi abin misali a cikin al'umma shi yasa uwa ita ce makarantar farko uwa ita ce mai sana'antar da kera zamani uwa al'ummu hiya qalbul baitin nabi malamai suke cewa uwa ita ce zuciyar duk wani gida gida wanda yake bubbuga yake da rai yake da zuciya gida mai bubbugar da madarar alheri to ita ce uwa duk lokacin da kika zanna a gida an kira ki uwar gida saboda ke ce uwar gida kin ma mai kowa amma kin fi kowa iya dora asar a gida ƴaƴan ki sun haddace asar din da ƴaƴan tasha ba sa haddacewa ai ahwa waɗanda suka jima a wato Lagos suna barikanci ba su iya asar din da suka koya ƴaƴan ki suka koya bakin ki ba wallahi baki zama uwa ba kin zama rusa gida bai dace ki zaki uwar gida ba kin zama lalata al'umma bai dace ki zama uwa ba wallahi kamata yayi mai addu'a Allah ya mai da ƴaƴan su koma gabanin su girma cikin barna wala Allah mai da su sabarka wannan ita ce siffar uwa ga su guda uku uwa ita ce makarantar farko a duniya uwa ita take sana'antar da al'umma uwa ita ce wato zuciyar gida rayayye in kina da wannan siffa to kace uwa amma ba tarin yaya ba ba yaya muke bukata ba yanzu tarbiyar yaya muke da bukata Allah ya azurta mu da yaya a yanzu kuma ana aihuwa sai dai aihuwar takan zama mafiyawa ta banza saboda ne iyaye mata ba ku taimake mu ba ba ku ba mu gudunmawa ba ku ce ku ne tarbiya Allah ka samu dace ya Allah malamai suke cewa أوراد الأمة أوراد الأم الخمسة أيكم ماتا إن كنا سوك زمان هو تتربية الأمة سوك تبدا بيرن gudunmawar mata wurin ɗaukaka al'umma suka ce guda biyar ne menene na farko an uwa da Allah saurara ki ji babu uwa fuskanci wani zance in na iya don Allah fuskanta mecece aikinki na farko a mazanin uwa addauratul ula ko addaurin awwal wato hidima ta farko aikin uwa na farko a mazanin gina al'umma suka ce at-tarbiyatu shine tarbiya menene tarbiya mecece tarbiya nan ce tarbiya shine ka ka canza tunanin dan adam ya koma irin yadda Allah ke da bukata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine tarbiya ka canza ɗabi'ar dan adam to yaya ake fara tarbiyar yaushe za ki fara tarbiyar malamai suke cewa tarbiyya takan fara daga ciki tun lokacin da kika samu ciki in kika kuskure kika dauki siffofi guda uku nan to ke shiga uku zaki fitar da da jairin yaro mai taurin kai mai kulle kullen kai wanda shaidanu da aljanu za su yi tasiri a rayuwarsa ba zai iya yin jin magana ba wanda zai fara ɗuwa a sarki ne duk irin fitsarin da zai a ban ƙasa to sai ya fara loda miki tukunna ya za ki gane wannan matar da take da ciki al'au kamata ya ba abin da yake saurara tsakaninki da jin sauraron kiɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai auduga da toshe kunne kina da ciki ciki karawa yadda kike so ki ga yaron in ya taso lokacin da yake ciki kafin ya fito inda ya kai wata takwas zuwa tara yaron yana motsi za ki ji yadda yake rawa a cikin ki yana boxing a cikin hanjin cikin ki yana naushin ki rawar sa yake yake tikawa shi ma Allah haka malaman tarbiyya suka ce rawa zai yi tika ya naushe ki yadda ya ga dama ki ce wayo ki ɗaya kenan sun iya daga kafa sai ya daga kafa ya dubi cikin ke nausa sai ku ji naƙuda ta kamar naƙuda a tafi asibiti a dawo ba ruwanta tashewa ke wa layirin yadda kike yi malamai suka ce wannan yana faruwa lokacin da kike ciki kizan uwa ta sigar da za ki mai da askar ambatan Allah shi ne abin da ya dace a don Allah hajji ya ki haƙuri wata ta zo ta matsar min da surutu don Allah ya haƙuri Allah duk matar da take surutu ya Allah ina roƙonka wacce ta yi shuru Allah ka sa ta aljanna wata kai shuru ka mata aljanna wata kai shuru ya Allah ka sa kar a mata kishiya wata kai shuru to Allah ka sa ta yar aljanna ne ita ma eh ba zan tsine ba Allah ka sa mu dace ya Allah iyaye na mata lokacin da kike ciki ki mai da askar yawan ambatan Allah ki nemi sunayen Allah subhanallah walhamdulillah nemi wani abu ki rike a hannunki la'alla tarbi ko baki ci ta lazimi ba dare ba rana kina zanne kina tafiya karanta alkur'ani in kin gaji bakinki wallahi in kina wannan danki ya wanda kike kiran Allah shi yake hadewa haka ne in ti subhanallahi subhanallahi bakinki ya tara yawo lokacin da kika hade kin karanta sai suratul bakara kin karanta ali imran bakinki ya tara yawo kin hade wannan yawon dan zai sha yawon suratul bakara zai sha yawon suratul ali imran zai sha yawon suratul falaq da nasu da askar da kike na surayen Allah dan in ya tashi sai ya zo nitsatse dan Qur'ani nitsuwa yake sawa wannan kin fara gina dan kitin yana ciki kenan kin fara shirya shi ya fito duniya zan mai ilimi makarantin Qur'ani wanda ya fahimci boko kwakwalwarsa ta bude amma ahir in kika kunna drama ahir in kika saka wata wato Nafisa Abdullahi ta wata cewa ka kina kallon ita ta birge ki yarki ta shiga aku wallahi ko yar drama ba ta ke ta zuci ta fasadi da badala ba Allah lalle ku hankali mata masu ciki tarbiya ana farawa daga cikin so askar karatun alqur'ani da ire-iren wannan wallahu a'lam ya za ki gane wannan tarbiyar alqur'ani Allah bai bada labari wato zanzuzun Imran imratu Imran lokacin da ta samu ciki matar Imran kakan Annabi Isa kakar Annabi Isa ta samu ciki kakar annabi Isa ta yi addu'a, na'am, Allah na yi bakance, inni nazartu mai rahamani, na'am, inni? Inni nazartu laka mafi baɗani muharraran fata ƙabban minni, ya Allah, na yi bakance, bi ma'ana, na yi alkawari, bi ma'ana, Allah na ɗauki ɗannawa da yake ciki na, Allah zan mai da shi ya zan bawa a gare ki mai hidima a masallaci mutumin kirki. kullum abin da take addu'a kenan bi ma'ana tana yawan askar tana yawan karanta littafin at-taura na fata an gane ta annabi Musa alaihi salatu wassalam sai dan ya koya sai yar ta haddace kuma tana addu'a Allah ga abin da yake so dana ya zama ashe a maganin ki na uwa in dai ba ta so ki aure dan sara suka in ba ta so ki aiko dan sara suka ko yar iska antikaruwa ki kokari in kina da ciki ki dage wa Allah da addu'a ba ki sauka lafiya kadai ba Allah na ma bakancan abin ciki na Allah ka bani shi har mahaddacin Qur'ani Allah ka sa ya zama injiniya Allah ka sa ya zama likita Allah ya sa mu zama tausayi ki bi dare ki tsayuwar dare ki bi dare ki addu'a ki askar na'am in kin haka Allah zai baki kin san me Allah mata ita falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'atha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa ta ce ya Allah na yi alkawarin ka bani ɗa namiji ya aiki a masallaci Allah yanzu ka bani ya mace wale ta zakaru kalmusa Allah mace ba kamar namiji ba ne na'am amma duk da haka Allah na gode maka wa inni samaitu ha maryam Allah na baka suna maryama baiwarka ta ma hidima na'am ashe daura ta biyu a zannan mutum na mutum mai kirki kina so ki tayar da al'umma mai kyau ki ba da suna yarki mai kyau amma yanzu sai a saka sunan an canza shi wata na ji sunan mai aka ce mata wai sunan wai sunan wai menene a aina'u na tambayi sun kyawar sunan ta ce a aice da tabbina a aina'u in ce a aina'u in ce san aina'u ta ce a in ce katin idan saniya kuma na rantsa da Allah haka aka yi kuɗe yadda ka san idan saniya wallahi aka tafi saboda suna yana tasiri wa in nisan mai tuha maryam Allah na sa wa ‘yata Maryamu baiwar Allah suna mai kyau, sai ka ce, ai suna ne na tsofi, Aisha suna ne ba na gaye ba, sai ki wani da gargajiya, balandadiya, waye liya, liya duk kun bare a liya, wasu ma sai sun bude. Tashar tantufo menene? Tantufo menene? A tauraro menene? Wa? Da Allah suna mu. Arewa tantufo sun ga su zera, sai ta ɗaibo sunaye waɗannan mutane sai ta saka wani ba na addinin musulunci ba ne wai da gargajiya ko su nake tace da gargajiya ake za ki da gargaje wallahi akwai da gargajewa wannan kenan saboda haka yana da kyau ki aikata wannan tarbiyyar farko shine ki karantar da yara me yake karantar da su wato tu'allimul abna as-sidqa wal amanata was-sala ki koyar da ƴaƴanki in kin aiko yara akwai abin da ake masa baiwar Allah Allah ya sauwaka lokacin da ɗanki ya fito a duniya mijin baya nan yawanci kure kuke zama fara ba shi ne fara ba shi dubino a bakinsa tsotsai wani dubino ki tura mara baki ɗanɗani man zaitun shafa masa akan harkarsa ya bi shi da wato dubinon ya haɗe ya lashe a washe man ƙwaƙwalwa na'am na farko kenan tofa masa addu'o'i irin na uwa roƙa masa Allah kariya roƙa masa Allah arziki roƙa masa Allah shiriya roƙa masa Allah abokanai na gari mace ne ko namiji kin gama aikin ki a mazallin ki na uwa sai abu na biyu zaki bashi nonon farko lokacin kina jini jinin bibi ko to kar ki damu kina jini daure ki tashi ki yi alwala in zaki ba wa danki nono in dai kina so dan ya zama mutumin kirki a bangasa ki alwala ko da alwalar ba ta sallah ba ce alwala ce ta neman kariya don wani abu za a tsofo a zuciyarki zuciyarki ta hada da abin da zaki bashi daga mamanki yawo ya sha na'am to lokacin da zaki bata wata ma ta manta bata san dama da hagun ba duk wacce ta sha da ɗanta nonon farko in zaki ba wa ɗanki har ki yayo shi inda kika bashi na hagun to ba hagu me yake dawowa a rayuwa zai zama ba hagu me duk gunda ake sai mutane duk masallacin nan kowa zai ce gabar da daidai da ce a shi yamma ne kuma a rasa yadda za a yi da shi haka zai taso kullum murɗaɗɗe ne murɗaɗɗen yaro shi ne wanda aka shayar da shi da hagu to ki shayar da shi da dama a farko wani sa'in akan yi kuskure akan samu matsala matsalar cewar nononki na ako kuma mamanki na dama abin da zaki ba yaron na dama wato yana ciwo bayi yana ciwo ko ana cewa mama na dama to sai ki bismillah sai ki ba shi da me ki ba shi da hagu saboda jinya idan kika ba shi na dama ya sha in ya sha ya sha in ya gaji da shi ko ya tsinke ko ya yi zafi sai ko ya sanyi sai ki dawo da shi na hagu shi ma in za ki ba shi ba ana ba shi da ashar ba ne wata in za ta ba bakin kayan mamanta a yaro sai ta tana ɗura ashar tana maganganun banza na rantse da Allah kin kin konkwada masa ashar ɗin da ‘ya'yan tasha ba ba su iya ba su ya fito koya musu. Ɗanki shi zai fara buɗe sabon babin ɗura a shar'afan ƙasa don ya koyi sabo da bakiya ba. In za ki ba shi sai ki ce masa bismillahi da sunan Allah sai ki ba shi nono, a ki ba shi ainihin mama bayan kin ce bismillah. In ya sha ya ƙoshi zai yi bacci, ya za ki masa? Malamai suke cewa mata suna son kwanciyar da ɗa da rubda ciki, wannan yana sa yaro ya tashi da bushewar zuciya malaman tarbiya duk wacce ko yanzu ba sai jinjiri ba ko yarki ce duk matar da bata leƙawa ɗakin ƴaƴanta mata bata zagawa kan ƴaƴanta maza wanda suke bacci sifattun fiye da suka ga dama to za ki tashi da bakin ciki guda uku malamai suka ce bakin ciki na farko za su rika wayan gari sun saba da yin tsirara da tsiraici a gumbaci daga cin abin da yake jawa aljanu da jinnu da shaidanu da mutane yadda suke tsallakawa gidajen mutane suna lalata da mutane akwai fitar da tsiraici yayin bacci mace za ta kwanta sai ta kwanta zigidin sai ta yi bacci sai ta ɗan yafa zani a jikinta ko iya zani har ku manyan mata tarbiyyar tana kanku kar ki yadda ya mace ta koma duk kankanta ta kwanta ba tare da dogon wando ba ko ce kina mata ya shekara 60 kar ki yadda ki bacci ba tarbiyya bane ki kwanta babu wando ki nemi ka jere wando iya guwa ko iya ko namijin ki ma dauki ki tsantsane babu laifi dauki mijin bujan wandon ki saka saka lawurtar ki dame jikin ki na'am sai ki kwanta bacci yana daga cikin babun tarbiyya don wata mata in ta kwanta a bakin masallaci in Allah da in ka ba ta uku tana bacci sai ka same ta bakin baranda sai ta yi 360 ba gabar da yana ba ta zaga wallahi to ƴaƴanki in za ki kwantar da ɗajin jiri anti abinda za ki na farko in kina san tarbiyya ta yiwu suka ce ki kwantar da yaro ta hannun dama ki sa masa kulo tun da jinjiri ne ko yaro ne karami ya tare shi ya dan kwanta da dama in ya dan jira jikin sa ya dani dawo da shi hagu in ya jira dawo da shi dama na'am wannan shine abin da ya dace ke rika masa ko kuma in ya ga jikin da shi yana kallon sama wannan shine abin da yake fara masa wallahu a'lam bisawa sai addu'a lokacin da ki kwantar da ɗajin jiri ko yara iyaye na mata muna yin asarar lokaci wai yaro ya fara girma ya kai shekara biyar shida tashi ka je ka shiga net kai bacci iya umarnin kenan yaro bakinsa baki san ya wanke ba ya wanke hannunsa a'a me yayi baki sani ba ya addu'a ba da marki ba wai shiga net kai bacci shi kuma ya ɗaga ya shiga nan ɗin ya yi bacci a cikin baccin ya haɗu da mugayen aljanaye a cikin baccin ya haɗu da mafarki kala-kala a cikin baccin ya haɗu da damuwoyi kala-kala ba damuwarki ba ne ki bi ɗanki shiga net ya shiga daga hannu in yana magana kina alhamdu yana alhamdulillahi lillahi rabbi yana karantawa kina ke ce uwa madarar makarantar farko idan ba zai iya ba kwantar da shi karanta masa nasu da falaɗe ƙul huwallahu ahad na'am da addu'o'i ki sheka masa ki kwanta ki shafe masa jiki ki fito a nan ki kwanta bayan awa ɗaya ko biyu zaga kansa ba wallahi aikin uwa ya fi aikin uba duk bayan awa biyu uku zaga kan yayanki idan manya ne samari leƙa ki ga me suke yi wannan matsala ta jawo wani mutumin ya shanye a gidansa a Kano wallahi ya fado a ofsa ya fado bacin ya karye kuma ya shanye me ya faru dare ne yake yi ‘ya'yansa ‘yan mata ne guda biyu manya ne duka suna jami'o'i suna karatu sai yake bin su in sun ga dama su rufe kofar gida in sun ga dama su rufe ɗakinsu in sun ga dama su yi baccinsu bai taɓa leƙawa ba saboda yana ganin ‘ya'ya ne matasa ‘yan mata wata rana ya ga ɗakin gidan ya je kashe wutar gida sai ga ɗakinsa a kunne a daren kuma wani karfe ukun dare ne da ya leka sai ya je gansu suna aikata irin alfasha ta zamani tsakanin mata da mata abin da ya jawo shi ya faɗo akan ofsai wallahi kenan sanadiyar mutuwar bawan Allah nan wannan abin da ya gani na bacin rai ku rika zagawa kan ƴaƴayenku suna bacci dan kallon me suke yi bayan sun yi addu'a wallahu a'lam bisawa daura ta gaba ba zan tsaya akan ta'alimi ba saboda darasin lokaci ya riga ya tafi ni nazo da ababai da yawa a hannuna akwai ne annatija idan kin yi haka ne za ki samu ƴaƴa malamai suke cewa taqalilul jarimatu fil muduni za a samu karancin jarima tsar karancin fasadi a cikin ƴaƴa in kika tarbiyanci ƴaƴa tun daga farko da wannan sigar sigar Allah ka samu dace ya Allah abu na gaba iyayena mata daga cikin gudunmuwa da yake bayar a samu al'umma ta gari suka ce addauru sani as-siha ki zama tace malamar jinya ta farko a gidanki malamar jinya malamar asibiti mai kula da lafiya mai kula da abinci mai kula da abincin sha mai kula da buta mai kula da abin sha mai kula da yadda 'ya'yanki suke mu'amalantar kwanancin abinci iyayenmu da yawa mun tashi mun gani abin da yaro ya ci abinci abin kwanan zai bushe da miyar kukarsa a ciki da ɗan sauran guntun abincin da daddare an ciyar da ɓeraye an ciyar da gafiyoyi an ciyar da aljanu an ciyar da cankeso da wasu ababe kwari su zo su sa baki akan kwanan abincinci ɗayanki da safe kuma wankin baya fita don ruwan zafi ruwan sanyi baya fitar da gubar da dabbobi suka ci wannan kwari suka ci baya fita Allah sai ki tashi ki sami ƴaƴanki sun shafi matsala akwai mata da na sani ‘ya'yanta ne suka ci abinci suka kwanta abin da suka ci abincin suka yi bacci ba ta sa ta sun wanke bakin shi ba ba su wanke hannu ba suka yi bacci akwai a cikin mutane yadda suke bacci bakin su yana buguwa ko babu sun buɗe baki suna bacci ɗaya daga cikin yaran tsaka ta zo ta rika lasar bakin tsaka ta rika lasar bakin yaran tana lasa ta sa bakinta ta lashe bakin yaran nan tas da safe ya tashi ya haɗe yawon a bakinsa na rantse da Allah ni na san yarinyar na san mutumin da haka ta faru da shi bakinsa ne ya kumbura wani irin kumburi da yawo ya rika fitarwa har ya koma ga Allah an rasa magani wallahi sai mutuwa yi wari kana shigowa cikin gidan wari ne yake damun gidan har suka koma ga Allah saboda ne baki zama uwa baki zama uwa likita a gidanki ba wajibi ne ki kula yaya ake wanke hannu ɗanki ya ci abinci ya kurkura baki ya wanke hannu an nada plate in ma ba ya ci iya yin wanke-wanke a ranar ba babu wanke-wanke a lokacin to ki tattare kowane yaro ya kai kwando ya kife ta an ga haka iya na mata kalla an ci abincin kwanan haka kai kicin sai ki tattara sai ki tattara sai ki rufe kowane kwano a rufe kowane cokali a sa shi a cikin kula a rufe ko a sa shi a cikin leda a ɗaure a sa shi a cikin kwanuka ku rufe komai manzon Allah ya karantar wannan aikin jinya ne aikin lafiya ne yana sa ki tarbiyyanta da yayanki akan wato siha wallahu ta'ala ala bisawab a gurguje uwa iya yaye wato ya ce uwa ki sani daga cikin ɗaukan da ya dace akan shi idan kin yi haka za a samu mazaje mataye masu cikakken lafiya masu kula da gidaje yadda in kika aure da yarki ba za a koyo ta ba saboda kazaniya ne haka ne za ki awar da yarki ta zanna lafiya ana yabanta akwai ta ko akwai tsafta wallahi akwai matar da na sani mana mijinta cewa ce tsaftarta ta yi yawa ya kai kararta a rage kararta ya kai gidansu tsaftar yarinyar ta yi yawa saboda ne takan yi wanke bakinta sau uku a rana takan yi wanka sau uku ko ba ruwa sai ta nemo sau uku a rana sai ta yi wanka ko ta kwanta wallahi ba ta yi ba sai ta yi na ƙarshe sannan duk lokacin da ana cin abinci ana ajiyewa a lokacin da ke zuwa ta wanke shi ta zo ta kibi ba a samun datti a gidanta duk wanda ya shigo mata ta mata ko ganye ko takarda wallahi sai ta tsire ta sake shara kullum ya zo samu tana shara ta yi abin ya yi shi kullum shara saboda haka baiwar Allah daga cikin ɗabi'un da za ku aikata ya wa ya zama wajibi ku ayi wannan addaratu rabi'a ayyukanku da yake wajibi akan mata wurin tada tarbiyya at-tarabut الترابط بين الجيران والآل بزيارة shine in kina so ki samar da al'umma ta gari malamai suka ce akwai na hudu shine haɗin kan gida a mazallinki na uwa duk irin ƙoƙarin abin da kika bayar na gudunmawa ma dama ba ki ba da gudunmawa wajen haɗin kai cikin iyalanki ba to al'umma lalacewa take waccar gidanta ya lalace waccar ƙofarta ta lalace gida ya lalace ku ba da gudunmawa wurin haɗin kayi sai ka samu uwa da 'ya'yanta 'yan uwan miji ta ce kasu rika gaishe su babbanninsu kawunansu gaba ta sa gaba a zuciyarta tsakaninta da dangin mijinsu wannan ba da dai bane baya daga cikin abin da yake kawo tarbiyya a cikin al'umma wallahu a'lam bisawab daga ciki iyaye na mata lalle mu sani na biyar ad-dawr khamis at-ta'lim ita uwa ita ce mai karantar da ‘ya'yayanta in ba ce karatun ba zauna ki matsa su zuwa wani makaranta kashe su ki matsa su wajen karantarwa wani daga cikin ayyuka da mata ya kamata ku aikata ku kula da shi wallahu ta'ala alam bisawa malamai suke cewa in musalma Allah ya kara mata yadda lokacin da take da ciki tana karanta alkur'ani tana haɗiyar yawo don ‘ya'yan da su tashi da karatun alkur'ani malamai sun faɗi wannan wallahu alam bisawab sannan suka ce at-tarbiyatu tabda'u min batn al-um tarbiya ta kan fara daga cikin uwa kamar da ambata wallahu alam bisawab akwai kalubale kalubalen mata akan tarbiya da muke fama da su na farko talauci duk lokacin da talauci yana mai al'umma aka rasa talauci gaba da baya to tarbiya ta kan uwa ma ta kan gagara ita ma tana bukatar tarbiyar to ana haƙuri da talauci matan sahabbai sun mara tarbiya a yayansu matan sahabbai sun yi tarbiya a ƴaƴayensu na farko na biyu kalubale akwai mai alhawati akwai wayar sallah iyayena mata kuna barin ƴaƴayenku suna zama abokanai abokanan waje abokanan shedanu a waje na ambata a wata kutuba ta juma'a da na gabatar duk lokacin da kika bira wata ta zama miki abokiyar yarki ki zama ke ce farkon aboki a ɗanki ko yarki Allah idan kina da ɗana miji kin haife shi tilo ƙwaya ɗaya ki kokari ki ribace shi ki ribace zuciyar ɗanki ko yarki me da ɗanki ko yarki su zama abokiyarki ko abokinki na farko a duniya shi ne ɗanki wannan zai sa ba zai koyi ba zai miki munafurci ba wannan zai sa ki gano cikin ɗanki wannan zai gano ki gano duk abin da ya aikata na rashin gaskiya kin sanya ya yi sannan ki mai da shi ya koyi da ke amma a yau a zuma ki ce mata shegiya Allah ya tsine miki albarka za ki gani kin rena ni wato kina ga kafadar mu ɗaya da ke ke ma kin girma ire ire irin wa'annan maganganu kina koranta ta gudu baki tana so ta gaya miki wani abu bati ba ta fuska ba wai ka tare na ki wai yarki ne wallahi idan abokiya ta haɗu da ita wacce ni da yake damun ki ne wallahi mama ne ta bata min rai ya haƙuri sai ta sai ta balla mata rabin wata yar karamar kwaya dan haɗiwa na me ke nake haɗa zaki jikin manta komai a rayuwa tana haɗiya ta ji wani nu shi kenan yar ki ta zama yar kwaya na rantse da Allah abin da yake faruwa kenan ki jawo yar ki kusa in kin ga yar ki ta dawo idan ta yayi ta jawo zannar da ita ta kula ta sai kin gano me dalili amma ba ki damu ba kin dawo kin ga yarki ta canja tafiya ku rika karantar takun ƴaƴanku mata ƴaƴanku maza lokuta da dama akan yi fade a ƴaƴa maza ai fade a ƴaƴa mata iyaye su rafkana ba za su gane ba sai abin yayi girma ciki yayi wata tara ko ya dalo an lalata shi lalatawa da karshe sai dai sai yaron ya mutu wai kuma ta shi za a nemi ilaci ba haka ake ba akwai wata uwa da na sani a garin nan wallahi malam na faɗa an gwar an sani wallahi yadda ta yi yarta aikenta sai ta ce wanta ya je take siyo min kaza a gidan wance ta ce ta kai sako ta dawo sai ta jima ta ga daga gidan wance zuwa nan kurka aunawa daga nan zuwa gidan kaza ya yake daga nan zuwa kasuwa awa nawa ake daga nan zuwa makaranta zuwa da dawa minti nawa ake dauka aje a dawo in an yi wasa na ƙara minti biyar in an yi tsananin wasa minti goma inda matsala minti ashirin in damuwa ce to wallahi yarki ta yi awa guda bata dawo ba akwai damuwa tashi ki hau tuwon cikin ta ki zauna sai an gano me ya faru haka iya musu kamar nan yarinya ta yi awa guda an aike ta bata dawo ba ta wuce lokaci zama take a cikin ruwan cikin ta ta zauna danas billahi na zai sai kin fara ina kika je kuma a sa ta a gaba sai an je gun da ta je sai an gano mai ya faru saboda ka ci gane tafiyar yarki yau lokacin da kika aiki yarki ya take takun tafiyar ta wata rancin ake ta cinga takun ya canza tana dingishi zannar da ita gano dalili bibiye ta kin ga yadda ta yi ja bibiye ta ɗanki ya dawo da kuɗi bibiye shi a ina ka samu waya baka wane ne yi masa waya ya aka ka ba shi kuɗi eh wallahi yayi kaza ne yayi kaza yayi kaza hana su a da wallahi duk wanda ya ci abinci a wani gida ma in ya dawo gida aka ce ga abincin ci in baka ci ba dukan ka ake wallahi in dai ka koshi a wajen ka zo gida wallahi sai an ma shege duka a ina ka ci waya baka me yasa ka koshi amma yanzu ya ga abinci ya ce na koshi wallahi na nama mai yawa ya ce na wace na bismillah ta ce a wani tana hannun ya amma da daɗi a ina ka samu ka Allah ma albarka gobe ma ka koma sai ta ma haka ya haƙuri sai ka gobe ma ka koma nama wallahi kin rusa al'umma abin da zai ci ga muku yaya mata ku riga kallon takun tafiyar ƴaƴayen ku gano yaya yake in ya canza ke magana idanun ƴaƴanki in ya canza ke magana wurin kwanciyar ƴaƴanki in ya ki canza ga magana da zan fara ba akwai na ake faranta ba amma zan fara saboda tarbiyya duk lokacin da kika ga in za ki kwanta da ya mace kar ku yadda ku raba raba kanku da kanku da ƴaƴanku sai dan dan larura larurar babu ɗaki a gida amma inda hali in za ku yi bacci ku yi bacci da ƴaƴanki mata kwanta da su cikin dare tashi ki leka ki gabar ki yamma ki ƙara musu kallo suna bacci ki ga yanayin salon jikin yarki me yasa lok ita mace canji ana iya gane canjin mace a halitta ta guda biyu kun gane halitta na farko gadon bayanta canjinta duk canji kankantar ta ana gane shi ta nan sai ina sai mamanta kirjinta kin san yadda kirjin yarki yake a sati guda ya girma yana nema zai cika breziya kice kai akwai damuwa wallahi akwai damuwa iyayen mu tsofi sun karantar gano wannan ki gano dalilin ki ki magance shi wa ki iya tsayawa da shi wajibi ne ki gano in ana son tarbiyyar nan sai mun dawo da tarbiyyar mu ta da kun san tarbiyyar da na rantse da Allah ita ce ba yadda za a yi yaro mutum duk kirkinsa ya zo hira a bar shi fita da mace shi kadai sai an hada shi da wata akwai yayi mu na san haka sai a hada da ita sai a ce ga yaya ta canje ta ku tafi sai a ji a koma eh ita kanta yaya ta ma akan hada ta da wata ita ma yadda ce du'a a unguwa ɗan makota ce fa duk makota muke a canje kake zanna ka zanna a tsakiya wancan yana nan wannan yana nan ana hirar da yake so alawa ta ce in an kai ki siyo alawa dan ba mu wani rani da ce karfe tara tana yi a ce dawo ta dawo da ita gidansu lafiya ita kuma ta koma ta kwanta na rantsa da Allah muna yaro mana wannan abu na gaba in kika kuskure kika fara dan Allah ya hakuri in kika kuskure kika dauki waya kika ba wa yarinya yar shekara goma sha uku wai kin saya mata waya wai yar gata ce wai kina so ki bambance tsakanin yar kishiyarki da yarki wai sai kin girma wai sai kin hannu wai a ketare ni na'am kina da capacity wai yarki mai capacity wai kin saya mata waya shekara goma sha uku ba ki saya mata alkur'ani ba ba ki kai ta makaranta alkur'ani ba kin saya mata waya to na rantse da Allah in ce ta zama yar iska da duk duniya sai an yi gadara da ta iskanci ba ta mace yar uwa kar ki yadda kina mace ki sha ki yadda ma a ba yarki waya duk wanda ke son yarki ka zo ka neme ta ranar da aka baka ita lokacin da soyayya ta nisa an sa rana a hakan sai mun sa sharadi sai ya mata waya hakan ba android ba sai mun zama wato abinda ake faɗa cewar bada al-islamu gariban fa sayudu gariban fa tuba lil ghuraba musulunci ya fara bako mu koma baki kar zamanin nan ya mai da kai wai akwai simplicity na rantse da Allah da wayar nan ake yin zinan nan wallahi ba mazina ba abin da ya wuce zina da wayar ake yi saurayi ba bukatar ya je gida wallahi na shiga shago na samu wata mata wani saurayi da waya sun haɗu samari sun yi ta suna kallon wayar ina shiga shagon zan yi sayayya wani yana gani na a bakin shago ya ce alhamdulillah wani ustazu ne wannan agaji ne ahalus suna dan agaji ya ce alhamdulillah malam gwara da ka zo ka wallahi malam baɗala ake gani a nan gun na yi rayu a daina an kishi sa na fito a shagon ina zo aka Allah shiga fata ana so saka yi samari ne duka matasa ne me ya faru ba a nuna min na gani ba amma yaron ya ban labari ya ce wata ce yar anguwa kaza babanta ya hana ta ta hira saboda ya saka sharadi ba a iya tsaye ta a hanya saboda ya sa mai mashin shi yake kai ta wanta ya kai ta makaranta ya dawo da ita islamiyya kai ta ake ya dawo da ita ba ya tsaye yarsa ba sai kuskure sai ba ta duniya da 'ya'yanta na iskanci amerika gaba ɗaya ba ta sai ya saya mata waya ta naira dubu ɗari da hamsin kyauta ya saya mata data duk sati za a mata subscription na data na'am yadda samori a nan suke dai saurayi ɗaya a nan suke chatin da shi biyu a nan suke zunar su uku me ya zuna ya ce wallahi malam cewa ya ce mata ta shiga ban ɗaki ta yi tsirara ta ɗauki kanta da kanta ta rika biya wa kanta bukata da yatsunsa shi ma ya shiga ban ɗaki yana tsirara zai za su ɗauki juna suna bidiyo kwal yana yi ita tana yi a haka suke ke biya mata bukata a waya na rantse da Allah ce abin da suke gani kenan ya tare yar wani ya ji ya bata masa ita a cikin minti talatin ki ɗauki wayar yarki ki duba me a cikin idan kin yi kuskuren kin riga kin mata wayar ta wayanta ya girma ki rika duba wayar ki san sikirar kodinta shiga ko ina rushe duk wani abu duk wani group da ta shiga mata zalla a rushe maza zalla a rushe wayewa ne me aka faɗa lika bibiyanta an ba ki tsaya mata ba to take idan saurayin ya matsar sai an yarda da shi sai sai waya a saya mata waya dillin dillin ke ki dillilla ta ki tura ta gidan miji Allah ya raba mu lafiya shine damuwarki manzon Allah ya ce duk mutumin da ya Allah ba shi mata ‘ya'ya uku ya aurar da su lafiya tarbiyyatar da su lafiya ya karantar da su addini lafiya ya aurar da su lafiya kalau ya ce wa'annan ‘ya'yan za su masa sanadiyar kariya daga shiga wuta sai sun kai shi aljanna wallahi babu abin da ke da tsanani irin irin tarbiyya kaga shaye-shaye kaga mata su nemi mata kin ga zinace-zinace yayi nisan da wallahi in ba a tare ba ku ne za ku tare mana ku ne za ku tare mana yaya mata wallahi iyaye mata ku ne masu tare mana abinda nake da shi fa da yawa na takardar ne to mala yana ta bani hakuri na zo da ababe da yawa da zan yi magana a kai abinda na ambata ne dai Allah ka hada mu alada abinda na kuskure Allah ka yafi mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh director malam Muhammad Abdullahi director ya ce da ya kuyi kan da ce yin duniya ce Allah ta ka alkai zuwa a duniya iyaye mata da an san an kuwa da karatu